بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرن ديدي رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ya dace da ashirin da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin tafsirin wani alkur'ani mai girma da muke na cikin suratu yunus alaihi salatu wassalam idan ba ku manta ba na jin jiya mun tsaya ne a akan aya ta ashirin da ɗaya ko aya ta sha tara ba mu zo nan ba ko oki aya wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbi faqul innamal ghaibu lillah فانتظروا إني معكم من المنتظرين نن دام تاشي وما كان الناس إلا أمة واحدة مكتيا جيا يو دام تاشي آية عشرين دي, دي إن شاء الله تعالى أرما بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين
كافرين اسكتشوا إن دي منزل الله صلى الله عليه وسلم قسكياني laula unzila alaihi ayatun min rabbihi ina ma da an saukar da wata aya wata alama daga ubangijinsa a kansu shi muhammadu din min rabbihi ala ma naqtarihuhu suka ce su suna iqtirah ma'ana suna buƙatar kuma suna ba da proposal din lalle Allah ya saukar da wata aya daga gare shi wanda zai nuna gaskiyar shi na Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace kul innamal ghaibu lillah ga ya musu ya manzo Allah al ghaib dukkan gaibu na Allah ne tabaraka wa ta'ala ai kul innama sa'altumuni al ghaib kun tambaye ni ne akan gaibu saukar da aya ko wata alama wannan abu ne wanda yake na gaibu gaibu kuma na Allah ne tabaraka wa ta'ala لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو ba wanda ya san ya isa ya ce dan me Allah bai aikata kaza ba ko kuma dan me ya aikata ko kuma yaushe zai aikata ba wanda ya san wannan sai shi fantaziru shikenan ku jira ku saurara inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina cikin ku tare da masu saurara yani fantaziru qada Allah ku jira hukuncin ubangiji tabaraka wa ta'ala bainana bil haqqi ta yanda zai mana hukunci da ni da ku da gaskiya bi izharil muhiqqi ala al mubtili ta yanda Allah zai bayyana wanda yake mai gaskiya da kuma wanda yake makadeci ku jira wannan aya din kamar tana nuna mana suna karyata annabi ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya bada labari a wasu wurare da suka ce ina ma da an saukar da wata aya ko wata alama daga ubangiji da za ta nuna gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafirai al-mukazzibun al-mu'anidun masu ƙaryata annabi su suka faɗi wannan magana ay laula unzila ala muhammadin ayatun min rabbih abinda suke nufi kama a'ata Allahu samudan naqa kamar yadda Allah ya ba wa samudawa taguwa shi ma annabi din Allah ya saukar da wani abu ko wata dabba ko wani abu da zai nuna gaskiyarsa ko kuma ya mayar musu da dutsen safa ya zama zinari da azurfa in dai shi gaskiya ne to dutsen safa ya zama zinari da azurfa ko kuma duwatsun makka gaba daya annabi ya girgije su gaba daya domin makka yadda take da duwatsu taurarrun duwatsu kuma to wai a girgije wannan duwatsu gaba daya su zama fili jigawa ya zama wuri ne da za su rinka yin noma da koguna kuma yanzu wannan ai kaga annabi bai isa ya wannan ba sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah shi yana yin abinsa ne ba tare da an sa shi ba in ya ga dama ya yi in ya ga dama kar ya yi ba wai wani kafiri kawai dan ya yi kafircin sai sai Allah ya yi ta canja abubuwan da ya ga dama ba amma Allah aikinsa ne ya saukar da ruwa aikinsa ne ya saukar da dutse ya nike dutse duk abin da ake yi Allah shi yake yi tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون Allah ya ce ba wai wani abu ya hana mu rinka saukar da irin waɗannan ayoyi ba sai dai an kazzaba bi hal awwalun na farko sun karyata kuma yanzu in an kawo muku din karyatawa za ku yi duk magana banza ce ba imanin za ku yi ba kuma Allah tabaraka ta'ala ba sunnarsa ba ne wai dan wani kafiri ya ce a yi kaza sai yi in an ce a yi kaza sai yi in za ku yi imani ku yi imani in ba za ku yi imani ba ku bari wannan shine ka'idar ubangiji tabaraka wa ta'ala shi yasa aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama zabi aka ce da manzo Allah ko dai a ba su abin da suke so baina ita'ihim ma sa'alu a ba su duk abin da suka roƙa idan sun yi imani to in kuma na ba su abin da suka roƙa in ba su yi imani ba to zan halakar da su ko kuma a yanzu din kar a basu a zuba ido a kyale su ko za su yi imani wato ka haɗe duka waɗannan abubuwa da kafirai suke tambaya Allah ya bawa annabi ko ya saukar manzon Allah na aya ko wani mu'jiza ko wani abu zai nuna cewa yana wai gaskiya yake yi Allah ne ba annabi zabi idan kana so ya Muhammad duk abin da suka roƙa mu yi musu za mu yi musu Allahu akbar lamarin ubangiji sai shi duk abin da suka ce suna so to za mu yi musu to amma da sharadi idan fa muka yi kuma ba su yi imani ba to za mu halakar da su za mu yi musu azaba take zabi dai kenan zabi na biyu kuma su ta faɗa kakka damu ba za mu yi abin da suka faɗa ɗin ba amma za mu baka dama mu ma za mu jinkirta musu mu kyale su ko sa yi imani da raɗin kansu ba tare da sai sun yi tambayoyi na ƙure cewa sai an sauka musu da kaza ba a nan kan za mu jinkirta musu har zuwa tashin alkiyama sai annabi yake cewa a'a kar a saukar da ayar dan ba imanin za su yi ba a zo a halakar da su a halakar da mutane a'a saurara shine annabi ya ce fantaziru inni ma'akum minal muntazirin ku jira ni ma ina cikin waɗanda suke masu saurare da ni da ku in kuntum la tu'minuna hatta tushahidu ma sa'altum idan dai har ba za ku yi imani ba sai kun ga abin da kuka tambaya to ku jira hukuncin ubangiji a kaina da ni da ku gaba daya duk da cewa fa sun buga ayoyin yanzu su ne fa suka tambayi annabi cewa in gaskiya yake yi ga wata nan a maka wata yana tsakiyar sama suka ce watan nan ya tsatsage ya faffashe a ga yayi ɗaya ɗaya in dai wata ya haka za su yi imani Allah ya sa watan ya tsatsage ya faffashe ya yi ɗaɗɗaɗɗe ɗin har ma wani ɓangaren sa ya faɗo a wani kan dutse a nan cikin maka amma wallahi mutanen nan bayan wani abin ya gama faruwa sai suka ce kai da Allah matsafi ne wallahi kaga ba za su yi imani ba so da Allah da manzo Allah ya zaɓi wancan hukuncin cewa a saukar musu da duk abin da suka tambaya amma in ba su yi ba a kifar da su to da yanzu ba kowa ba da mu ba mu samu ni'ima da falalan musuluncin ba to amma a yi din su karyata Allah yana jinkirta musu wannan shine hukuncin ubangiji tabaraka wataala sun ga wannan ya tsage ya faffarke shi watan amma ba su yi imani ba yana cikin wato manya-manyan ayoyi da Allah tabaraka wataala ya saukar a duniya amma duk da haka mutanen nan da yake ba shirya suke nema ba azaba ce kawai ta tabbata a gare shi yasa Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وأشرنا عليهم كل شيء قبلا ألا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله wannan ɗabi'a su ne ba imani za su yi ba latsi ne kawai suke latsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma a watsa kashin su ba za a biye su ba to sai me faru
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله يكي وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء يا إن مكت ɗanɗana wa mutane ni'ima bayan cuta annas anan ana nufin kafirai yani wa idza azaqana al-kuffara rahmatan min ba'di dharra muka ɗanɗana musu ni'ima bayan sun samu hutu rahatan wa rakha min ba'di shiddatin wa bala muka ba su hutu da yalwa da jin daɗi bayan sun sha wahala da kunci ga yunwa ga fari ga talauci ga cututtuka ga fada a tsakaninsu Allah ya ba su rahama da jin kai da sun samu rahama ko da sun samu azaba daga baya kuma suka samu rahama mashatum da zai same su idan lahum makrun fi ayatina sai kaga suna izgilanci da ayoyinmu kalmar almakru a nan tana nufin a takzibu wal istihza sai su rinka karyata mu suna izgilanci da ayoyinmu in ji Allah tabaraka wa ta'ala idan Allah ya ba su ruwa sai su ce wannan ruwan fa ba daga Allah ba ne wannan tauraro kaza shi ya ba mu ruwa idan Allah ya ba su duk abin da ka sani na arziki da suka samu da ba suna cikin wahala suka samu suka fada a da suna cikin ni'ima suka fada cikin azaba ko da suna cikin azaba suka fada cikin wahala lokacin da suke cikin azaban sai su koma ga Allah lokacin da rahama ta same su in sun samu arziki sai su rinka ƙaryata arzikin su ce ba daga Allah bane wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun duk arzikin da Allah ya musu kaga ruwa dai Allah ne ke saukar da shi amma mutanen nan sai su ce tauraro ne ba su sun manta da ni'imar da Allah ya musu sai suke izgilanci idza lahum makrun fi ayatina qul illahu asra'u makra gaya musu Allah shine yafi gaggawar uquba a'jalu uqubatan wa ashaddu akhdhan wa aqdaru alal jaza Allah shi yafi gaggawan uquba kuma kamun ubangiji mai tsanani ne kuma shi yafi kowa cancantar yayi wa wani azaba yanzu yanzu Allah zai halakar da ku dangane da izgilanci da kuke wa manzanni inna rusulana yaktubuna ma tamkurun kuma mala'ikunmu suna rubuta dukkan makirci da kuke yi a wata kira'a ta yaqub yaktubuna ma yamkurun suna rubuta abin da kuke yi ko suke yi na makirci wannan aya tana nuna mana ɗabi'ar kafirai mantawa suke da ni'imar ubangiji da gangan ko da izgilanci sun sani cewa lokacin da suke wahala ɗin sai su nemi Allah su roƙi Allah yanzu mutane nan Musa yan sun shiga wahala sai kai Musa roƙa mana ubangijin ka mana wad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum kaga sai suka ce ud'u lana rabbak a can ma suka ce qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha ko kuma yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina ta karshen can kuma qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ko qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ud'u lana rabbaka roƙan mana ubangijinka a ubangijinka kuma roƙan mana ashe ubangijin musa ɗin ubangiji ne qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون تو هكا سكي to shine Allah ya ce a gaya musu qulillahu asra'u makra kuma inna rusulana yaktubuna ma tamkurun fa idza rakibu fil fil fulk da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun yayin da suka hau jirgi ai kaga jirgin ruwa duk wanda ya haushi ya san kasa mutuwa ne ko ruwa yanzu kana yin kafirci a ce a ce jirgin ya kife ka sha ruwa kifi ya shanye ka haka ne na'am to in sun hau jirgin ruwa sai kowa kama Allah kowa sai yadda akwai Allah da'a Allah mukhlisina lahu din suna masu ikhlasi Allah ka sauke mu lafiya Allah ka lokacin babu lata babu uzza babu manata ballantana thalithatul ukhra amma Allah madaukin sarki yana kubutar da su suna sauka sun hau fili haba sai su kama shirka kuma to daidai yake da wannan suna cikin ni'ima in suna cikin wahala sun kama Allah in sun samu ni'ima sai su yi wai Allah isgilanci Allah ya ce a gaya musu huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shine yake tafiya da ku shine yusayyiru daga sara yasiru yake tafiyar da ku yujriyakum wa yahmilakum shi yake tafiyar da ku yake dora ku akan jirgi fil barri wal bahr a fili da fako shi yake tafiyar da ku akan dabbobi akan motoci akan kekuna ha akan kafafuwan ku Allah ne ke tafiyar da ku shine fil bar tafiya a bayan ƙasa shine al bar wal bahr da tafiya akan jirgi hatta idza kuntum fil fulki ku tuna sai lokacin da kasance kuna cikin jirage na ruwa kalmar alfulk tana nufin asufun fulk ana iya cewa kwaya ɗaya fulk masu yawa ma ana ce da su fulk mana ya kunu jam'an wa ya kunu mufradan wajarai na bihim Allah ya ce muka tafiyar da su akan wannan jirgin raja min alkhitabi ila alkhabar mana ya dawo kan ba da labarin suna kan jirgi muka tafiyar da su birihin tayyiba da iska mai taushi mai daɗi rihin tayyiba ai rihin layyina wa farihu biha suka yi alfahari suka ji daɗi da wannan iska da muke tafiya da su ja'at harihun asifun sai kuma ga wata iska mai tsanani na ƙarfi shine asif idan an ce rih asif a larabci ana nufin iska mai tsananin ƙarfi da za ta iya girgije abu ko ta ture shi da an tafi da su birihin tayyiba yanzu kuma aka kawo rihun asifa ko asif iska mai tsananin ƙarfi waja'ahumul mauj sai kuma ga igiyar ruwa shine al-mauj igiyar ruwa ya zo suna cikin wannan jirgi min kulli makan ta ko ina Allah ya ta murda ruwa yana zuwa igiyar ruwa san igiyar ruwa idan ta zo ta wani ta murda sai ga ta daga abu sama ta kifar da shi komin girman jirgi to ga iska mai tsanani ta zo ga igiyar ruwa mai halakarwa ta zo kuma da ta zo a kogin ta ko'ina ta zo dama da hauni gaba da baya ba inda jirgi zai yi kwana da suna tafiya cikin iska mai daɗi yanzu kuma suna tafiyan iska ta zo marar daɗi abinda nake so ku fahimta nan ku gane duk jiragen ruwa fa iska ce take tafiyar da su iska kun san a kogi akwai iska a saman ruwa ba iska mai ƙarfi to wannan iska mai ƙarfin da ƙudurar ubangiji da ikonsa tabaraka wa ta'ala to da shi ne yake taimakawa jiragen ruwa suna tafiya yana adada an giza su yana ƙara tafiyar da su idan iska mai ƙarfi ta zo jirgi yana so ya tafi nan haka gabar to inda iska ta taho daga gabar nan tana yamma to dole sai dai direban jirgin ya kwane jirgin ya canja hanya dan ko bai isa ya ratsa wannan iskar ba iskar kan ruwa ba ta ratsuwa tana da wahalan sha'ani to iskar kaɗai matsala ne to bayan iska kuma ga ambaluwar ambaliya ta ruwa da kuma igiyar ruwa da za ta hana shi jirgin ya samu wato ya zama standard yana tafiya normal akan ruwa dole sai dai ya rinka hantsilawa yana hantsilawa kuma wata igiyar ruwan idan ta zo in ta danna shi sama to zai fa dawo ne a kife to kaga akwai matsala ai na ai idan tsautsayin jirgin ruwa ya zo ai ba kyau nitsewa yake gaba daya kuma wannan ruwan ba wanda ya san zurfin sai Allah kwarai da gaske akwai fa inda ma baya zuwa akwai inda baya zuwa akwai inda wallahi jirgin alama ake sa jan alama ake sa shi kansa baturen ya ce nan ban an shiga da matsala kuma ruwa ne iya ganin ka ustaz kar ku manta cewa halittun da suke cikin ruwa sun fi halittun da yake bayan ƙasa kala kala kala kala kifi kifi na menene komai da ka sani wasu malamai suna cewa na waje to akwai shi a cikin ruwa duniya ce mai zaman kanta a cikin ruwa bayan wannan fa ruwa fa ya fi yawa a duniya saba'in bisa ɗari fa duruwa ne ɗan abin da muke rayuwa ɗin akan ɗan tsibiri ne ɗan kaɗan kamar ka kasa kashi ɗari duniyar to bai fi talatin ne muke rayuwa a kai ba sauran duruwa ne so da Allah ya ga dama kurin cewa da ruwan za a yi ka taho ka haɗe kurin to ga sunan wa zannu وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ambaliyar ruwa ta zo igiyar ruwa ta zo ga iska suka tabbatar cewa sun zo ga halaka shine uhita bihim ga halaka ta zo musu za su mutu kaga mutuwa ta zo ko da awullaha mukhlisina lahu dina kawai sai su kama to mu kira Allah a dawo a kira Allah ya Allah ya Allah a lokacin ba za a kira lata ba ba za a kira uzza ba ba za a kira manata ba saboda an ga mutuwa karara ashe kafircin ma na ƙarya kuke yi in an isa a kira lata da uzza mana a gurin wannan gunkin na itace da ake zo ake roƙonsa a kira shi ya hana jirgin kifewa in ya isa wane mutum ka duba haƙurin ubangiji Allah ya gama karance su tsaf ya ce ga sunan Allah ne yake tafiyar da su a bayan ruwa suna cikin tafiya birihin tayyiba iska mai daɗi tana tafiyar da jirgi sai gashi Allah ya canja yanayi yanzu yanzu da suka ga mutuwa sai suka dawo suna kiran Allah akhlasu fi du'a'i lillahi suka tsarkake Allah wajen yin addu'a wa lam yad'u ghayra Allah ba su kira wani Allah ba suna cewa la in anjaytana min hadhihi ya Allah in ka kubutar da mu daga wannan halaka daga wannan iska arrihul asif lanakunanna min ash-shakirin lalle za mu kasance cikin masu yi maka godiya za mu kasance cikin masu yin imani da kai za mu kasance cikin masu yi maka da'a ya ubangiji tabaraka wa ta'ala to bari mu ji me ya faru bayan Allah ya kubutar da su din sai aka yi فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون yayin da Allah madaukin sarki ya kubutar da su shikenan yanzu Allah ya tsare iskar kuma ambaliyar ruwan ko igiyar ruwan an tsayar da ita to an kubutar da su ga sunan sun fito daga cikin jiragen ruwa bayan sun yi addu'a sun yi ikhlasi suna dawowa kan ƙasa suna tafiya idahum yabghuna fil ardi kawai sai gashi kuma sun kama yin zalunci a bayan ƙasa wa yatajawazuna ila ghairi amrillahi azza wa jalla fil ard suna wuce gona da iri suna aikata umarnin da ba na Allah ba suna saba wa Allah sai Allah yake cewa ya ayyuhan nasu inna ma baghyukum ala anfusikum ya ku mutane ya kamata ku sani cewa zaluncin ku da kuke yi da wuce gona da iri da sabawa Allah to fa laifin yana komawa ne akan kanku da kanku kuma wannan ba komai bane mata alhayati duniya hada mata alhayati duniya wannan rayuwa ce ta duniya mai karewa ne ba wani abu ne mai tsawo ba lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun ku yi ko ku yawaita ko ku yi da kaɗan ko ku yi mai yawa wannan rayuwa ce ta duniya gajeriya summa ilaina marji'ukum sannan kuma gare mu za ku koma fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za mu ba ku labari akan duk abin da kuka kasance kuna yi kuna aikatawa na tsiya ko na alkhairi ka halin dan adam jiya gashi nan akan ruwa ba lalle bane ya dawo yana kan ruwa ba lalle bane ya dawo amma ya rike Allah ya yi addu'a Allah ya kubutar da shi yana dawowa kuma ya ci gaba da shirka to yanzu waɗannan mutanen su ne wa za su ce wa annabi wayan Allah gaskiya ne in addinin ka gaskiya ne a sauko mana da kaza ayi kaza ayi kaza za a sauko da shi din kuma ba za su yi imanin ba so kaga bata lokaci ne kurin akan su to shine sai Allah ya ce me kuma
إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم sai Allah ce innama masalul hayati duniya kun ga misalin rayuwar duniya fi fana'iha wa zawaliha wajen karewarta da gushewarta kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama duniya ko misalin duniya kamar ruwan sama ne ya zubo daga sama fahtalata bihi nabatul ardi sai ruwan ya cakudu da tsiro na bayan ƙasa kasan ruwa in ya zuba yana fitar da kowane irin launi na ciyawa ko kuma yana iya fitar da ciyawa mai girma da wuri da wadda ba ta girma da wuri da mai kauri da mara kauri da mai ɗaci da mai zaƙi shi ruwan dai kwaya ɗaya ne amma yana fitar da alwan kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa ya ce ruwan sama kenan idan ya sauka sai ya fidda kala kala na launin tsirrai da dama shi zai fidda gwaiba ya fidda gwanda ya fidda wake ya fidda albasa ga su tumatir ga su attaruhu ga masara ga gero ga dawa ga maiwa ga alkama duk da ruwa ɗaya to rayuwar duniya kenan kamar ruwan sama ne da ya zuba a ƙar faktalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas ya cakuɗa da tsirrai na bayan ƙasa wanda jama'a mutane suke ci minal hububi was simar na 'ya'ya da 'ya'yan itace da kuma misalin kwayayyaki irin su gero dawa masara wal an'am da abinda kuma dabbobi suke ci min al hashish na ciyawa hatta idan akhadhat al ardu zukhrufaha ruwa yana ta zuba har sai da ƙasa ta sha ruwa ta kumbura ta fitar da tsirrai ta yi kyau shine zukhrufaha ai bahjataha wa husnaha ƙasa ta yi kyau ta yi koriya yanzu idan ka fita wajen gari sai ga masara ta tashi ciyawa ta tsiro bishiyoyi sun yi kore shar duk abin da da ya bushe sai ga ya dawo cikin hayyacin saboda albarkar ruwa wa zayyanat ƙasa ta yi kwalliya ta yi ado wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha masu gonaki suna tabbatarwa ko suna zato mai ƙarfi cewa su suna da ikon ma su girbe wannan amfani shi yasa ma har wani yake zuwa ya je sayar da amfanin gonansa ma kafin abin ya nuna ma shine wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha suna ganin cewa suna da iko ai ala jazadiha wa qitafiha wa hasadiha saboda tsabar confidence da garanti shikenan ataha amruna sai ga lamarin mu yazo qada'una bi ihlakiha kullum sai Allah turo al'amarin mu in ji Allah kenan sai mu turo lamarin mu na halakar da kasar bayan ta yi kore shar ana tsammanin nan da wata biyu za a je a sare a girbe a ci amfani sai ga lamarinmu ya zo lailan au nahara ko da dare ko da rana faja'alnaha hasidan ka allam tagna bil ams muka mayar da ƙasan nan girbabbiya gaba ɗaya muka ƙone komai muka girbe shi kamar dai kai ka ce jiya ma babu abin kaga ƙasar ta bushe ƙarƙaf ta yi baƙi ƙirin ta ƙone in mun ga dama za mu iya haka in ji Allah tabaraka wa ta'ala kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun haka muke bayanin ayoyi dalla dalla ga mutanen da suke masu tunani ba ma wannan ba idan baka fahimci wannan ba ai yanzu muna cikin damuna da ƙasa ta bushe ta ƙeƙashe ba ruwa shanu sai sun yi nisan kiwo kafin su samu ruwan da za su sha yanzu Allah ya saukar da ruwa ƙasa ta sha ruwa ta kumbura aka shuka gyaɗa aka sa wake aka sa alkama aka sa shinkafa aka sa gero aka sa dawa aka sa masara aka sa maiwa aka sa iburo aka sa acca aka sa kaza duk abin da za a shuka aka shuka ta tsiro wa zayyanat ƙasa ta yi kyau amfani ya tsutsuro ana ta sa taki wa zanna ahlu annahum qadiruna alaiha mutane ma suna jin cewa alhamdulillah amfani ya yi kyau saura jiran girbi ana ta buri mai aure yana cewa dai bana in ya sare masararsa zai aure mai kaza za a yi kaza mai a jira har zuwa lokacin da za ta kai din Allah zai iya barin ta ta kai in ya ga dama kuma ya girbe ta kafin ta kai gaci to yanzu mukaddara Allah ya kai ta ta kai gaci din an sare masara an girbe daga nan zuwa yan watanni kaɗan in ka fita wajen garin nan zaka kamar gobara aka yi ba komai ƙasa ta bushe ƙarƙaf babu wata ciyawa koriya duk ta ƙare ina damanar take ta tafi to haka rayuwar duniya take kaga yanzu din nan to wallahi rayuwar nan da muke ka kaddara kamar ruwan sama ne yake sauka ake ta haihaya- an- an- ana ta haifan mu ana ta haifan mu muna girma mu yi aure mu gina gida mu yi aikin gwamnati mu hau motoci mu ci abinci a yi waye a yi tsiya a yi alheri a yi waye duka to saura a ta ha amruna shine tashin kiyama lailan aw nahara haka kiyaman nan za ta zo aka ce wata juma'a ranar juma'a za ta sha alkiyama insha Allah wata juma'a idan ta zo ba wanda zai je masallaci an tafi sannan babu asabar kowa sai dai ya ji kansa yana cikin ƙasa na'am alkawari ya yi sai dai ka ji ana hura ƙaho kawai in ma fa ka jin ka zama victim mutuwa ta zo Allah zai kwantar da kowa shi ma mala'ikan mutuwan da yake ɗaukar ran mutane shi ma mai hura kafan za a ce kai ma je ka ɗauki ran kanka da kanka kai ma sai ka tafi kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda yake kan bayan wannan kasar ko insha Allah sunansa kararre ai kawai alamar ma zaka kare zuwanka duniya ai wanda bai zo duniya ba ma shine ma ya more ko ai shi ba mai hisabi ma ballantana tambaye shi mai matsala wanda ya riga zo duniya kuma zuwan kaɗin alama ne na cewa me za ka tafi ah, tunda ai da ba kai aka kawo ka kuma yanzu in ka zo tafiya ka isa ka hana a tafiyar da kai to kowa sai ya tafi فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس Allah ce kamar haka ne fa nufassilul ayat muke muku bayanin ayoyi dalla dalla shine ma'anar nufassil ka duba irin misalai Allah yana ta buga misalai don mu hankalta mu wa'aztu mu kama Allah amma su waye suke ganewa liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila daris salam Allah fa yana kiran ku ne zuwa ga gidan aljanna ita ce assalam ko ka ce Allahu yad'u ila daris salam Allah yana zuwa yana kira ne zuwa ga aminci Imam Qatada ya ce assalamu huwa Allah Allahu huwa salam mana Allah yana kira cewa ku riƙe Allah ku kama shi hannu biyu mana ku yi riko da gidansa an sa wa aljanna assalam ne saboda tsabar zaman lafiya da ke cikin aljanna shi yasa aka ce mata darus salam kuma darul qarar kuma wa anna man dakhalaha salima min al'afati duk wanda ya shiga gidan aljanna to ya kubuta da dukkan wani aibu ko wani laifi ko wata matsala wasu malamai suka ce assalamu ana nufin attahiyya gaisuwa shi yasa aka ce da aljanna darussalam gidan gaisuwa saboda 'yan aljanna a cikin aljanna suna gaida 'yan uwansu suna assalamu alaikum السلام عليكم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كو ملائكو ما سنة يوم تاني سلما سدوسي والأن أدم سلما السلام عليكم السلام عليكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائكو هكا سكي تسلما أجناء الجنة سيأكا تي إتشي دار السلام يا كو ينواه Allah yana kiran ku zuwa gidan aljanna ku aikata aiki na shiga aljanna ku nisanci duk aikin da zai raba ku da gidan aljanna ku daina zalunci ku daina ha'inci ku daina yaudara ku daina cin amana ku daina fusata ubangiji ku daina shirka ku daina bid'a ku daina kafirci dukkan abin da yake fusatar da ubangiji wanda baya so kar ku sai ku samu darussalam ku aikata mai kyau sai ku ga sakamako mai kyau a wajen Allah faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara na'am
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنى للي ودن دسك كوتتا الدنيا أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى waɗanda suka kyautata aiki na ƙwarai a duniya sakamakon su alhusna ita ce gidan aljanna bayan gidan aljanna akwai wani ƙari kuma wa ziyada shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala an nazuru ila wajhi Allahil karim wanda yayi aiki na ƙwarai za a bashi gidan aljanna kuma za a ƙara masa ni'ima babba ita ce ganin Allah ka san ko an shiga aljanna in dai ba a ga Allah ba to akwai saura fa yan aljanna in sun shiga aljanna za su yi ta shauƙin to ina Allah yake su gan shi ya Allah ba za mu ganka ba Allahu akbar kenan an shiga aljanna da sauran wata bukata kenan so za a ga Allah shine wa ziyada wannan shine ra'ayin da yawa yawa cikin sahabban annabi abubakar haka ya fassara huzaifa haka ya fassara abu musa al-ash'ari haka ya fassara ubada ibn samit duk sun tafi akan wannan ra'ayi az-ziyada shine ganin Allah hasan al-basri da su imam ikrima da su imam ata da su imam muqatil da su dhahhak da imam suddi duk waɗannan malamai ne na tafsiri cikin tabi'ai duk sun fassara al-husa ziyada ana nufin ganin Allah lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suka yi aiki na kwarai ashabul ihsan al-muhsinun masu aikin alheri yan albarka yan Allah sa albarka yan Allah taya yan Allah ƙara gaba ba yan Allah ya isa ba ‘ya'yan kirki masu bin Allah sakamakon ku aljanna da ganin Allah wa hal jaza'ul isan illa ihsan yau akwai wani sakamako da za a yi masu kyautatawa in ba a kyautata musu a basu gidan aljanna ba bayan wannan wala yarhaqu wujuhahum qatarun ba za ka taba ganin wato baki a fuskarsu ba kalmar qatar jam'i ne na qatara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara akwai wanda zaka ga fuskarsu a kiyama ta yi baki kirin kamar sun fito daga cikin kura da datti ba kyan gani irin duna din nan to wala yarhaqu wujuhahum qatar yan aljanna ba za ka ga kura da wannan baki a fuskarsu ba ko damuwa ko bakin ciki ko bacin rai ula'ika ashabul janna in baka san me alhusna baɗin nan to su ne yan aljanna hum fiha khalidun suna masu kaddara madawama a cikin wannan gida na aljanna Allah ya girmama su ya ba su aljanna akwai riwaya ta inganta kamar da ma musulun ya fidda ita daga suhaib Allah ƙara masa ya dace manzo Allah ya karanta wannan aya wata rana lillazina ahsanul husna wa ziyada annabi ya karanta ta sai yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljannata wa ahlun nari nara yayin da yan aljanna suka shiga aljanna kuma yan wuta ma suka shiga wuta nada munadin sai wani mai kira zai yi kira ya ahlal janna ya ku yan aljanna inna lakum inda Allahi maw'idan yuridu an yunjizakumu ya ku yan aljanna kuna da wani alkawari da Allah ya yi muku yana so zai zartan muku da wannan alkawari sai yan aljanna su ce ma hadhal maw'ud menene wannan alkawari kuma alam yusaqqil mawazinana wa yubawwid wa yubayyid wujuhana ويدخلنا الجنة ويجزنا من النار كو ويجرنا من النار yanzu Allah bai nauye ma'aunin mu ba ai mu mun samu cikakken ma'auni har mun shiga aljanna ba ya faranta mana fuskokin mu ba shine wala yarhaqu wujuhahum qatar ba za ka ga baki a cikin fuskar yan aljanna ba suka ce Allah ya faranta mana fuska yan wuta sune masu bakin fuska a yau ba Allah ya mana wannan gatan ba ba ya shigar da mu gidan aljanna ba ba ya kubutar da mu daga wuta ba to wani alkawari ne kuma ya saura su fa gani suke sun gamsu wannan wani mai kira ne yake kira fa yarfa'u hijab sai kawai Allah ya dauke shamakin da ya sa da ba a ganin sa daman shamaki ya sa hijab kenan wani abu ya sa ya tare wannan naked eyes wannan idan mu baya iya ganin Allah so ranar da Allah ya ɗauke wannan shamakin sai kawai gama ya yayi ko sai ga aljanna sai ga Allah din fa yanzuruna ila wajhi Allah azza wa jal Allah yana janye wannan shamaki kawai sai ga muminai yan aljanna suna ganin fuskar ubangiji tabaraka wa ta'ala manzo Allah ce fa ma utu shay'an ahabba ilayhim min an-nazri ilay ba a taba ba su wani abu da suka fi so ba irin ganin Allah hatta gidan aljannan da suka shiga dadin ta bai kai su ga Allah ba la ilaha illallah suna ganin ubangiji za su ji wani sabon dadi sun manta da wancan dadin to amma hadisi ya tabbata cewa duk wanda baya samun sallar la'asar akan lokaci a cikin jam'i to bai zai ga Allah ba ran tashin alkiyama ko ya shiga aljanna waɗanda bai wanda baya la'asar ba mai matsalar la'asar ba to ko an zo su za a ce koma gefe laifinsa me ba sa samun la'asar ɗan kasuwa ne ko ɗan acaɓa ne ko saka hannu a fayil ɗin gwamnati ne ko ciniki ne a kasuwa lokacin an buga hancin fulani ko kuma ne menene Allahu alam ka je ka bugi hancin su kai ma in ka je can a bubbuge maka naka hancin babu babu ciwo da ya wuce a ce ka shiga aljanna ba ga Allah ba kuma hadisi sahi ubangiji muke roƙo ya samu cikin gidan aljanna to sai me yace bayan nan والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ce والذين كسبوا السيئات waɗanda ku suka aikata mummunan aiki kaga can an gama maka labarin yan kwarai su ne yan aljanna Allah samu cikin su to sai kuma yan hannun hagun alladhina kasabu sayyi'at kenan waɗanda suka aikata mummunan aiki jaza'u sayyi'atin bimithliha za a yi musu mummunan sakayya irin barnar da suka yi ita za su gani a kiyama yani lahum mithluha a kiyama suna da irin barnar da suka yi su a nan duniya ka yi mai kyau ka ga mai kyau ka aikata barna kuma za ga barna a kiyama wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha kamar yadda yazo a cikin wata aya za a musu sakayya da mummuna wa tarhaquhum dhillah sannan kuma kaskanci da tozarta da wulakanta zai lullube su a wannan rana ta tashin alkiyama zilla wulakanci duk wani abu na kaga mutum a kaskance a tozarce a wulakance an shiga uku وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي هكا الله يجي in kaga yan wuta ran tashi alkiyama ko masu aikata munanan ayyuka kana ganin zagan su a wulakance kamar yadda zan a nan duniya zaga mutum ya wulakanta ya tozarta ko irin mashayi yana cikin datti yana cikin wari yana cikin kazanta ya yi fitsari a jiki ya yi gashi dai wanda da an ganshi tafi tafi tafi to haka za a gan su a kiyama Allah kiyaye mu shine wa tarhaquhum zilla ma lahum min Allah min asim ba su da wani wanda zai kare su daga hukunci da ukuba da Allah zai musu yani malahum min Allah min waq ba su da wani wanda zai tsare su ranar tashin alkiyama yaqulu al-insanu yawma idhin aina al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqarr yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar bal al-insanu ala nafsihi basira ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه ranar tashin alkiyama kenan ba wanda ya isa ya kare wani wanda ya shiga kaskanci ko tozarta waye zai ce Allah waɗannan namu ne a kyale su kamar yanzu abin da ake a duniya an kama ka akwai wanda za a buga waya ya zo cire ka a can babu wallahi a can babu shi ma ya ma zo mana ina ma san kansa kaga kiyama ba rawani ba zanzaro ballantana bel ɗin ƙarfe ba takalmi da za a yi sati uku ba a cire shi ba ba hula kwano ba rawani ba muzurai ba komai tsirara zigidar yanda tsohuwarka ta haife ka haka za a ganka ba ka da komai na na aisha ta shiya manzo Allah yanzu ya tashin kiyaman nan haka za a zo maza da mata tsirara manzo Allah ce ke waye ma yake tunanin wani tsirara yake wani tsirara yake in ka ga har mutum yana tunanin ganin tsiraicin wani ai ya dan samu dama ne kowa zai fito neutral neutral bai da wani kala a matsayinsa na ɗan adam ranar ba mulki Allah zai ce limanil mulkul yau ina masu mulki ina waɗanda suke murɗawa in za a wuce ba za a gan kuwa in kun zo a kori kuwa sai kun tafi su wuce akwai wanda in ya zo zai wuce sai kowa ya tsaya dole shi kaɗai zai wuce akwai wanda a kansa sai an yi wa mutane kaza kaza kaza kaza duk dai gashi na a duniya ana na ana ta bugawa in ka zo an san ka zo in ka tafi ma an san ka tafi limanil mulkul yau yau mulki a hannun wa yake ina suke masu yin shiru kama an shuka dusa kai gwanda ma dusa an shuka an san an shuka wani abu ba wanda zai yi magana malam annabawa an kifa kai an yi shiru da manzanni shiru mala'ikun Allah shiru aljanu Allah shiru duba taurin kai aljani fa amma shi ma ya shiru Allah da kansa zai ce lillahi alwahidul qahhar mulki yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai dama mulkin a hannunsa yake mantawa dan adam yake qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين الله شيء كده ملكي shi yake ba da mulki shi yake da sarauta shi yake tasarrufi ranar tashin alkiyama zance ya kare ba wanda yake magana kowa ta kansa yake yi so ya ku mutane ya kamata mutum ya kokari ya rinka tunanin lahira me zai je ya tarar kuma duk abin da ka aikata a nan duniya zaka tarar da shi a kiyama shine matsalar amma mutane mantawa suke yi yayin da mutum ya samu dama a duniya sai abin da ya ga dama ya kama karya eh mantuwa ne da dan adam mantuwa bai taimaki kansa ba bai taimaki al'ummarsa ba bai taimaki addininsa ba dukkan abin da zai taimaka wa mutane bai yi ba bai yi amfani da damarsa ba shi yasa a duniya din Allah yake nuna wasu suke cize yatsa su wulakanta su tozarta kafin fa aje lahira kuma yawma la yanfa'un nadamu ranar da nadama ba ta amfani sai daga baya mutum ya kuskure dama ta wuce sai yana ciza yatsa it's too late to cry it's too late to cry kukan ba zai amfani ba so duk wanda yake da dama hannunsa wallahi yayi amfani da ita kafin ta kubuce kuma wannan rayuwar kaga yanzu dinna wannan lokacin da kake zaune shine lokacinka duk abin da zaka yi na alheri yi kokari ka yi shi yanzu gobe wallahi ba naka bane gobe ba naka bane ballantana jibi ballantana gata to waɗannan mutane waɗanda suka aikata as-sayyi'a mummunan aiki tarhaquhum zilla iya kaskanci zai tattare da su malahum min Allah min asim ba mai kare su malahum min Allah asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli muzlima Allah ya ce fuskarsu yanda ka san wani yanki na dare aka sauke a fuskarsu baki kirin yanzu duba can gurin kana iya gano wani abu baki kirin me a ciki duhu akwai bishiyoyi akwai gidaje baka ganin bishiya baka ganin gida akwai motoci akwai menene akwai duwatsu amma baka ganin komai duhu to wallahi haka za ga duhun mai aikata barna a kiyama shine ka annama ughshiyat wujuhuhum qit'an min al-layl muzlima kalmar qit'an jam'i ne na qit'atu me qit'atu wani part ko wani yanki min al-layl muzlima yani qit'an min al-layl fi hali zulmatihi kamar wani yanki na dare lokacin da yake da tsananin zuhu aw qit'an min al-layl al-muzlim ko kuma wani yanki na dare mai shegen duhu ula'ika ashabun nar idan ba ku sani ba waɗannan su ne 'yan wuta duk labarin da ake baka labarin 'yan wuta ne hum fiha khalidun kuma su ne masu kaddara madawwama a cikin wuta wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة وسبسكوكين قُرَى kaga mutum kamar guguwa ne ta taso ta lullube mai fuska kaga ƙura a cikin idon a filin tashin alkiyama tarhaquha qatara yayi baki fuskar ulaika humul kafaratul fajara waɗannan su ne kafirai kuma fajirai waɗanda suke asha wayyo Allah na shiga uku kuma wayyo Allah na shiga uku ba ta da amfani لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا suna wayo halaka wayo halaka wayo halaka Allah zai ce kada ku kira halaka kwaya ɗaya yau ku kira halaka mai tarin yawa ku kira halaka mai tarin yawa ku kira halaka mai tarin yawa abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
a jama'a assalamu alaikum warahmatullah kafin mu fara karanta tambayoyi muna so mu dan ja hankalin mutane musamman masu rubuto tambayoyi dinnan saboda kasancewar yanayi da lokaci da ganin za a fara yin tahajjudi insha Allah a cikin waɗannan kwanaki da suka rage mana dole ne za mu rika takaita karanta tambayoyi sannan kuma waɗannan tambayoyin da ake aikowa inda su kaɗai kawai za a karanta to lokacin ma ba zai ɗauki mu ba don haka duk wanda bai ji tambayansa ba sai dai ya haƙuri kuma sai wani lokaci insha Allah to mai tambaya ta farko ya ce malam yana so a yi masa bayani ne a game da akan yadda ake yin addu'a bayan tahiya sannan kuma zai iya yin addu'an nan da hausa
um, na farko muna sanar da uwa cewa insha Allah ta'ala yau a wannan dare an jima kaɗan insha Allah za a fara salar tahajjudi a wannan masallaci kamar yadda muka saba muna yi duk shekara kuma za a dinkata da sallah ne karfe ɗaya daidai insha Allah ta'ala zuwa dai karfe uku ko uku saura an gama so yau za a fara salar tahajjudi kamar yadda aka saba insha Allah kuma akwai wurin da mata suke zama da maza gaba daya ɗaya kenan na biyu ina tunatar da yan uwa muhimmancin waɗannan darrai da waɗannan kwanaki masu muhimmanci na goman ƙarshe na watan ramadan gashi dai kamar jiya ko kamar yau muka fara ina jin ranar farko aka fara aka fara karatu gashi nan yau ashirin da ramadan kwanaki suna tafiya oba da yawa so abin da ka yi a kwanaki ashirin din nan fashi kenan yana nan a littafin ka za ka ci moriyarsa wanda kuma ya sakaci bai yi ba ya bata lokacinsa kuma lokaci ya riga ya tafi kuma an lissafa masa lokacin so yanzu abin da ya saura mana shine waɗannan kwanaki guda goma a cikin wannan wata mai alfarma da ya fi kowane wata albarka da daraja a cikin watanni guda goma sha biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman ƙarshe ta zo jadda wa shaddal mi'zar yana ƙara himma da ƙoƙari ya ɗaure ya tighten belt ya ɗaure ƙugunsa ya ƙaurace wa iyalinsa ya koma masallaci ba shi da aiki sai sallah sai karatun qur'ani har kwanaki goma nan na karshe gaba daya shi annabi da aka ce an yafe masa zunubinsa gaba daya bacci a goman ƙarshen nan sai dai rumtsa ido kawai ibada ta fi yawa musamman kuma dare daren daren shine matas a mai da hankali a cikin waɗannan daren akwai daren da ake nema shine daren lailatul qadri kuma Allah ya jefa shi a cikin kwanaki goma ya sa shi a cikin mara ko 21 shine daren yau kenan don wannan shine daren 21 don gobe ai muna 21 to ana bin daren ko shi ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara to sai malamai suka ce a raya da ranar gaba ɗaya guda goma kada a nuna bambanci a raya wancan ba a raya wannan ba so duk wanda ya raya waɗannan da ran gabaki ɗaya tashi ya sallah ya yi ibada to insha Allah ya dace da daren lailatul qadr kuma ba abin da ake gani kar wani ya ce sai ya ga wani abu ba ba abin da zaka gani in ka tsaya kai sallah dai ka dace ba sai ka je ka tambaya ba ka samu ko garanti inda ka yi kwana goma nan kana ibada ka samu kuna da addu'o'i da bukatu yanzu nan kowanne mu aka bashi wuri aka ce gashi nan Allah ya ma alkawari daga nan zuwa gobe ka gama faɗan bukatunka wallahi har akai goben baka gama ba so muna da bukatu in ka zo yin addu'an nan ka yi ta da ƙarfi iya ƙarfinka kamar za ka karɓa yanzu yanzu so yan uwana kada a yi sakaci masu yawaita bacci da tsawaita bacci ku yi wa kanku kiyamun laili ku taimaki kanku wataƙila wallahi baɗi ba da kai za a yi ba wallahi wataƙila baɗi wannan taron ba kai ko ni da nake magana ba mamaki baɗi ba ni bane akan wannan kujerar wataƙila wani ne ni kuma na koma ga Allah zai iya yiwa so kowa ya ji wannan aran shi so ya kamata mu kimtsa wanda ma yake da niyyar sakaci sakaci ka san dai dabarar da za ka yi a bacci za koma ka je ka yi zuwa karfe ɗaya ɗin nan ka tashi zuwa sha ɗaya ɗaya da rabi kamar za ka miƙe ka fito ka taho masallaci a sallah da kai dan shi dan ba lalle bane ya barka a gidan ka yi kuma za ka iya tsayawa ka yi a gida yayi kuma mata da suke son fitowa ba su dama annabi ya ce la tamna'u ima allahi masajid allah in bayin Allah mata suka ce za su zo masallaci ka a hana su tunda ba a hana su zuwa gidan yini eh na'am baka hana su gidan biki ba ka hana su gidan kaza baka hana su zuwa masallaci ka taho da matarka ka rike hannunta ku zo masallaci an gama ka rike kayarka ku koma ba shi kenan ba so wannan yana da muhimmanci sannan magana sallar tahajjudi din nan tana da muhimmanci manzo Allah ya yi tahajjudi sahabbai sun yi tahajjudi kuma an yi sallar tahajjudi a cikin jam'i a masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama abubakar ya yi umar ya yi usman ya yi duk sauran sahabbai sun yi magabata na kwarai duk sun yi tahajjudi aikin allah ne aikin alkhairi shi yasa har babi guda imam bukhari ya yi a kan tahajjud da muhimmancin tahajjud da falalar tahajjud da masu yin tahajjud kai har allah ma ya bayani akan tahajjud a cikin alkur'ani wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda lalle ka yanki dare ka tashi ka yi tahajjudi sallah ce ta nafila dan ko Allah ya tashe ka a wani matsayi abin yabo mu kuma aka ce mu koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ruwaito a riwaya ingantacce manzan Allah an ingantacce manzan Allah daki daki yake bi yana tashin iyalin gidansa daki daki da daddare ba mutum ya je zuba ya kwanta kamar doya ko motsi ba ka yi akwai wani yanzu ya koma ya je kwanta sai dai addu'a kurum Allah kiyaye in an ci sa ya tashi sahur so wannan daren kaka yadda ka wa kanka wannan garajan ka san dabarar da zaka yi Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu wannan yar fadakarwa ce gajeriya na san watakila za a samu tambayoyi a cikin goman karshen dangane da muhimmancin sallar tahajjudi da tarawihi da sauransu ana yawan tambaya a iya yin tarawihi a yi tahajjud tarawihi da tahajjud a yi tarawih a masallaci sana a zo a yi tahajjud maganganu ne guda biyu babu fada ba rikici akwai malaman da suke ganin za a iya yi a yi tarawih a yi tahajjud duk filfili ne saboda annabi ya faɗa sallar dare salatul laili masna masna bibbiyu bibbiyu ne idan ka iza fa iza khashiya ahadukumul fajra falyutir bi wahida idan ɗayan ku ya ji tsoron ketowar alfijir ya wutari da guda ɗaya a nan suka ce annabi bai iyakance iya adadin raka'a nawa za a yi ba ya ce ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama to da wannan hadisin ne malaman saudiya da sauran kasashe a masallatai na harami da waye da sauran za ga suna yin sama da raka sha ɗaya din nan da aka ce annabi yana yi saboda wannan hadisin masna masna kuma hadisi ne sahihi ingantacci hadisin bukhari to akwai malaman da kuma suka ce ai an tambayi na aisha nawa annabi yake yi a sallar dare nafila ta ce ma kana yazidu baya karawa akan raka'a sha ɗaya duk sallolin da annabi yake yi sha ɗaya yake yi a wata riwayar sha uku fala tas'al an tulihinna wa husnihinna amma fa karka tambaye tsawon su dogaye ne da kyawun su ba irin namu yan alamtar kaifa zuwa nasi ba annabi dogaye yake masu tsawo a share bakara a share ali imran duk a tsaye kaga wannan ai sai auliyaullah to irin waɗannan annabi yake yi guda sha ɗaya shi yasa aisha ta ce kar ma ka yi bincike magana kyawu ko tsawo a ina to haka yake share raka sha ɗaya to wasu malamai suka ce a takaito akan raka sha ɗaya kada a kara to wanda yake ganin zai tsaya akan sha ɗaya irin wanda annabi ya yi shikenan ba sai ya yi sallar tarawihi ba ko sai ya bari cikin dare ya zo ya tahajjudi shikenan kaga da tarawihin da tahajjudin duk ma'ana guda ɗaya daman sallah ce ake yin ta ta nafila bayan isha'i ko bayan an yi bacci ko kafin a yi bacci shikenan sai ya wadatu da wannan ya yi kokari kuma ya yi su masu tsawon masu kyakkyawan ruku'i da sujjada in irin sallah annabi ne iya tsawonsa iya daɗewansa a tsaye iya daɗewansa a ruku'i haka kuma iya daɗewansa a sujjada so duk in yayi minti arba'in a tsaye to a ruku'i ma arba'in zai yi sujjada ma arba'in zai kaga za a shaka shi ko ma ka bane to shine wasu malamai suka ce to in dai kace zaka yi iya sha ɗayan irin na annabi din to ka kwatanta haka bambancin bai da yawa ko kuma in yayi arba'in yayi irin talatin da biyar haka a ruku'i ko sujjada dan bambancin kaɗan ne so ana samu ana ta faɗa wani a ce a wani dan bid'a ne wani ai kaza ne mu ba za mu yi ba mu sai mun yi a'a in masallaci suka ce za su yi tarawihin su kuma su zo su ƙara tahajjudi din neman lada ne Allah ya albarka wanda kuma yake ganin shi yanzu ya gama tarawihin su tahajjudi zai jona shikenan yayi ba laifi ba wani rikici a ciki Allah ya taimake mu ya ganar da mu ina tambaye duk ita wannan mai tambaya a malam da Allah ina tambaya dan Allah ina so malam ya mini bayani akan yadda ake addu'a bayan an gama tahiyya ko tahiyya ana yin ta karshen ta abdu wa rasuluhu ko akwai salatin annabi bayan tahiyya akwai wannan allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat allahumma inni a'udhu bika min adhabil eh shikenan min fitnatil mahya wal mamat a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wannan addu'o'in ana yin su bayan tahiyya اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إتمانا أنا أنت باين تهيا إنا نفن تهيا كرشي تسنى من ذا الله يكي ثم ليختر كو ليتخير من الأدعية كو من الدعاء أعجبه idan mutum ya gama wannan sai ya zaɓi addu'ar da ya fi so ya roƙa duk abin da kake so bayan tahiya kafin liman in dai ba liman ya maka gaggawa ya sallame maka ba to in dai kai wannan to ka ta roƙon Allah a wannan lokaci da ake kada dan yatsan nan amma fa ta yi karshe to wace irin addu'a ake yi duk abin da kake so haka annabi ya faɗa akwai malaman da suka ce a zaka takaito akan addu'o'in da annabi yayi to wasu malaman suka ce kuma a aya ko su bukatun da mutum yana da su kuma wataƙila annabi din bai faɗe su ba wani abu ne da ya shafe shi na zamani na rayuwarsa ko na iyali ko na abu wasu suna ganin a takaitu da na manzan Allah a takawa wasu kuma suna ganin a iya yin addu'o'i to zance dai mafi inganci duk wata addu'a da zaka yi kofa buɗe take so yanda ake addu'a bayan tahiyya din shine bayan mutum ya gama waɗannan sai ya ta roƙa in shi kadai yake sallah sai lokacin da ya ga dama sai ya sallama in kuma yana bin wani ne to sai lokacin da wancan ya shi kuma sai wai zai iya yin wannan addu'a da yarensa eh in bai iya larabci ba an fi so yayi da me yayi da larabci an fi so a yi da larabci amma in ya zama mutum larura bai iya yi da larabci ba sai ya yi da hausa ko da fulatanci ko da yaren da ya iya yi
to a shimfiɗa da bayanin da malam ya ansa tambayoyin mutane da dama saboda haka ba sai an karance su ba wannan masu tambayan kuma suka ce malam sun tafi yawon kwallo ne wani gari to sai suka tsaya za su yi sallah sai waɗansu su suka yi ƙasaru shin ya halatta malam
na'am ya halatta tun da dai tafiya suka yi ko tunda sun yi tafiya ne bi gaddin nazar akan wannan tafiya din ta saban Allah ne ko ta bin Allah Allah ya ce in kuna yin tafiya ku yi kasaru to sai ku yi ku yi kasarun ku duk da cewa akwai malaman da suka ce in tafiyar saban Allah ne to ba za a yi kasar ba amma dai zance mafi inganci kuna da dama ku yi kasar tunda dai ku dai ba kafirai bane abinda aka yi na saban Allah kuma a nemi Allah ya fi
to amin to wannan kuma wata bayar Allah ne ta rubuto wata doguwar takarda sai dai mu takaita ta kawai ta ce malam shekaranta talatin ita da mijinta amma ba ta taɓa yin koyaji ba sannan kuma shi mijin ko rashin lafiya ta yi malam ba zai saya mata magani ba sai ya garanta ya ɓaci sannan ga bakar magana da yawan tsinuwa sannan kuma ta ce malam yana yin kyauta amma shi bai taɓa yi wannan gida kyauta ba sai dai wa wasu mutane a waje ta ce menene ya hukuncin wannan abun yake
to ina ji wannan ko ba yi sharhi ba kowa ya san dai wannan abun ba kyautawa ba ne matar da ka shekara talatin da ita tana da wani matsayi na daban a tattare da kai ga duk mutumin da yake yana da nutsuwa kuma ya san me yake shekara talatin ba ba kwana talatin ba ne shekara talatin ya kai ku haifi ya'ya nawa ku aurar da su har sun je sun kun yi jikoki ma so duk wacce ta yi haƙuri da kai shekara talatin ina jin ya kamata ka daraja ta ka mutunta ta ka yi haƙuri da abin da take ma amma yanzu a zo ana faɗin irin wannan magana akan mutum malam shekara talatin da matarka ba abin da ya saura muku ba sai dai neman na lahira yanzu kam gaskiya duk wanda ya aure ya shekara talatin da mace to yanzu me yake jira sai dai tattara kayansa fa wallahi sai dai shirin tafiya dan ko in ma zaka ƙara wata rayuwar to ba lalle bane ka ji daɗin ta rayuwar kamar yadda ka ji daɗi a farkon da so kaga ashe ya kamata mutum da ya san yana har hada kayansa ai ya kamata ya kyautata mu'amala ko rashin kyautatawa mace a ce magani ba za ka sai mata ba sai ranta ya ɓaci to wannan mai ma za a ce maka to wannan shi kuma mutunci ne kuma kima ne wannan ya kamata daraja ne in dai har matarka da kuke shekara talatin baka mutunta ta to bana jin a duniya akwai wanda zaka mutunta shi kuma shi sa malamai suka ce la ya ariful fadla illa zawo ba wanda ya san falala sai mai abucin falala dan mutunci dan arziki mai mutunci shi yake sanin falala ka daina ka ji tsoron Allah ka gyara kuma tsufanka da shekarunka yana ƙara ma matsayi ne a wajen Allah in ka bi Allah ka yi adalci ka yi gaskiya ba ruwan Allah da tsawon shekarunka da dadewarka a duniya da furfurarka da wani tsufanka da wani abu ba ruwan ubangiji da shi kawai mai matsayi a wajen Allah waye yake tsoron Allah so a kyautatawa matan nan manzon Allah ce matan nan fa kamar masu taimako ne a hannunku ku ji tsoron Allah kalmar ƙarshe da annabi ya ta faɗa kamar yadda muka faɗa kalmar ƙarshe da ya faɗa da yabar duniya ku rike matan ku hannu bibbiyu ku taimaka musu ba sai danta ya ɓaci ka sai mata magani ba ke kuma ki daina ƙorafi tunda ɗan ranki ya ɓaci yana siya ai da dama dama akwai wadda kuma ba a siya mata sai ki je in kin shiga ciwon sai ki ta ɓacin ran ya sai miki in Allah ya taimake ki ya gyara to sannan kuma an tuhumce shi baya kyauta sai ga na nesa inuwar giginya kenan na nesa ka shaki to kaga wannan kuma manzo Allah ya ce khairu sadaqa khairu sadaqati an zahari ghinan mafi alherin sadaka shine wanda aka yi ta gida ya wadata ba addini bane ba tsoron Allah bane ba burgewa bane ba takawa bane ba nuna isa bane mutum wai yaje yana yin sadaka a waje ko yana taimakon na waje amma gidansa suna cikin talauci da bukata wannan ya nuna akwai alamar ba don Allah ake yi ba shari'a ta nuna cewa ko sadaka za ka yi ko taimako ne ka wadatar da gidanka tukunna waɗannan iyalin da ka ajiye su me bambancinta da rago da ka ɗaure me bambanci da bijimi da ka ɗaure ka hana shi fita ta bi ka ta maka da'a saboda Allah ya ce ta zauna a gida wa karna fi buyutikunna wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyatil ula aka hana su fita kai kuma aka ce ka kyautata mata so suna da hakkin a yi musu kyauta suna da hakkin a taimaka musu shi yasa aka ce ko mutuwa mutum ya zo yi ya yi wasiya da dukiyarsa inda ya wuce ɗaya bisa uku to fa ba za a zartar da wannan wasiya ba kamar misali mutum ya mutu ya ban naira miliyan uku sai ya zo yana ƙoƙarin ya yi kyauta ko sadaka da miliyan biyu to wannan sadaka ko kyauta ba ta yi ba hakkinsa duk da dukiyarsa ce miliyan ɗaya ne kawai zai iya sadaka da shi a barawa magada miliyan biyu ba a yi saboda suna da nauyi a kanka so kusan da wannan yana da muhimmanci kuma wannan ba Allah ya kamata ya ji tsoron Allah ya kokari ya gyara ana taimako ana so a taimaka a agaza amma a rinka tunawa da iyali na'am hukuncinsa ki yi haƙuri ke kuma karki je ki ki ce kin yi tambaya za ki haɗa kayanki wanda ya shekara talatin da ke fa ya gama da ke zancen ki ya ƙare sai dai zama haƙuri yawa in kika kuskure kika fita kuma to ina jin ke da aure sai dai a kabari kuma Allah ya rufa asiri ki yi haƙuri ki bi mijinki da daɗi ba daɗi ki lallaba ki ɗauka wannan ɗin haka Allah ya kaddara miki ki nemi sulhu da fahimtar juna da shi shekara talatin ya'ya nawa kasir yanzu ko aure mutum ya zo zai fa an bazawara ne tambaya ke ya'yanta nawa an ce a ai ba yawa ai alaji biyar ne biyar to ina ya kara gaba kenan ka daina ganin sa wani an ce masa uku ya ce uku to me saura ina an fi son irin sakin wawa wanda bata wahala ba bata gaji ba shekara talatin kam aizanci ya kare kuma ki haƙuri ‘ya'yanki ma yanzu suna nan suna bin layi ana neman ya za a yi da su ballantana ke kaka sai a yi haƙuri kar a fita don Allah yawa
sannan kuma malam tana tambaya kuma game da ingancin ko sahihancin zakarsa domin ta ce baya ba kowa zakka sai kannin shi sannan tambayanta ta ƙarshe kuma ta ce malam yana da kyau ne mace ta sha magani ko ta yi allura da ramadan na don kada ta yi al'ada
wannan mata dai ta dirawa wannan bawan Allah yau kama kun ji wai kuma gogan naku zakkarsa ba ba kowa sai kandansa ba laifi yana da lada zakkarsa kuma ta yi sai dai yana da kyau ya dan faɗaɗa to amma kun san sharin mata fa suna da matsala yanzu a tambayan nan ba ku fahimci akwai wani nau'i na tifka da warwara ba ku nutsu shi yasa wani lokacin wani sun faɗi magana ba fiye da kai tsaye ba ba karyatawa ne ba an ce baya bawa ne gida kuma yanzu an ce in ya zo ba da zakka kannan sa kaɗai yake bawa to ya haka haka to ban sani ba ko ni ne na gano kawai ko ba ku gane ba
kuma ta ɗauki kannan na gida yana to kuma kaga da an ce baya bawa na gida yanzu kuma ya zo ya ware kanansa yana bara shi ma kuma ya zama laifi har ana tambaya wurin malami to nan kan ya haura kanki manzo Allah ya ce sadaka tana da lada kala biyu duk wanda ya bawa danginsa sadaka ko zakka ladan kala biyu ne da ladan sadakar da ladan sada zumunci so anan yayi daidai abin da ya ba sabon Allah ya ba sai dai ba laifi ya iya karawa wa na gaba ina jin ko bai bawa kannanki bane ke ko danginki ina jin shi yasa to Allah ya rufa asiri sannan me tace na karshen ma ya halatta mace ta yi allura ya halatta mace ta yi allura dan ka ta yi al'ada eh wasu malamai suna ba da fatawa idan misalin ta ga al'adar ta yanka ma cikin ramadan tana son falalar ramadan da ibada a ciki za ta iya allura ya tsayar da jinin sai an gama ramadan ta ci gaba akwai malaman da suka ba da fatawa da sharaɗin in ba zai cutar da lafiyar ta ba
to za mu takaita tambayoyin anan amma kafin mu je addu'o'i akwai wata baiwar Allah da ta rubuto ta ce wai malam ka ce kwanakin baya za a samu kaset na tafsir na maza da mata a kan naira hamsin tana tambayan a ina za a samu kaset din sannan da yaushe za a samu da sauransu to wannan sai ta tuntubi sautul islam ko a wuraren karatuttukan sannan ko kuma ta je shagon mangado kwamfuta da yake gefen sakatariya in tana jin mu kenan bayan nan ana sanar da jama'a cewa akwai wata yarinya yar shekara biyar mai suna aisha da ta bar gida tun da safe ana ta neman ta ba a same ta ba saboda haka duk wanda ya ganta ko ya ji labarin ta sai kai ta gidan alhaji juldalen bel da yake anguwan central da fatan allah ya bayyana ta a yau da addu'o'in da yawa malam sai dai Mm.
duk wanda ya rubuta tambaya addu'a Allah karba Allah ya amsa mana Allah ya biya mana bukatunmu Allah ya sa mu gama duniya lafiya Allah sa aljanna ce makomar mu ya Allah ka sani mu bayinka ne muna da bukatu duk wanda yake da wata bukata ya Allah ko ya rubuta ko bai rubuta ba ko ya yi bayani ko bai yi bayani ba Allah ka biya masa Allah masu bashi a kansu Allah ka biya musu bashin su Allah ka biya musu bashin su Allah ka biya musu bashin su masu neman aiki ya Allah ya Allah ka ba su aikin Allah ka ba su aikin ka ba su ikon yi wa addini hidima Allah ka ba mu damana mai albarka ka ji kan iyayen mu ka ji gan malamanmu ka sa mu cika da imani ka albarkaci rayuwarmu da ta 'ya'yanmu da ta dukkan waɗanda muke da alaka da su ka taimaki musulunci da musulmai halin da 'yan uwa musulmi suke ciki na suriya allah ka taimaka musu ka agaza musu da musulmi da suke borma Allah ka taimaka musu ka agaza musu da duk inda musulmi yake cikin wani yanayi na wahala ake kashe su da 'yan falastinu da sauransu Allah ka agaza musu yan uwan musulmi da suke masar suna fama da fadace-fadace da rashin zaman lafiya a ƙasarsu Allah ka yaye musu mu ma nan Najeriya Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah ya Allah ka yi mana arziki da zaman lafiya da kwanciyar hankali duk abin da zai tashi hankalinmu Allah ka raba mu da shi Allah ka ba mu ikon cin moriyar waɗannan goma na ƙarshe ka karbi ibadan mu ka karbi azumin mu ka karbi sallolin mu ka karbi komai namu ya Allah duk alherin da zaka saukar cikin wannan goman karshe Allah ka sa muna da rabo a ciki Allah ka raba mu da kasala ka raba mu da yawan bacci ka raba mu da ainihin wato kosawa da bauta maka ka sa mu cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin